الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi uku ga watan rabi'a ne awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na biyu a sura ta talatin da hudu suratu sabai za kuma mu tashi darasi na uku a cikin wannan sura mai albarka aya ta goma sha takwas muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير فيها ليالي وأياما آمنين
na'am فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Allah madaukakin sarki yake waje Allah bai dawo ba bainar koran da barakna fiha sai muka sanya tsakanin su duk waɗannan mutanen sabai da suke kabilun goma sha biyu mun sanya mun karanta a baya irin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi suna cikin ni'ima da raula wadda wato suke jin daɗi da ita amma daga baya wato sai suka butulce suka koma wasu ɗabi'u na daban Allah da kansa yake waje Allah bainahum wa bainal qur'an lati barakna fiha sai muka sanya tsakanin su da garuruwan da muka yi albarka a cikin wannan garin shine kasar Sham inda annabawa suke komawa kuma sun tashi hijira kowa ne yake komawa Quran zahiratan muka sanya wasu garuruwa waɗanda suke a bayyane shine ba da suke ce zahiratan wanda suke akan duwatsu kaga idan mutum zai tafiya doguwa yana tafiya yana ganin jama'a hankalin sa na kwanciya sabani a cikin zai tafiya kilomita ɗari da hamsin bai ga kowa ba ko dabba baya gani to akwai matsala yau da jin tsoron musamman yanzu da ake cikin halin rashin tsaro bai san me zai faru ba shine kuran zahira gidaje akan tudu kowa yana cikin tafiya bai tafiya doguwa ba ta minti biyar goma kawai zai ga mutane wannan yana bada nutsuwa a cikin zuciya yayin da za ka yi doguwar tafiya ko kuma ƙuran zahiratan muka sanya garuruwa dan da yadda daga Kano zuwa Lagos ba za ka sha wahala ba in ka ga dama za ka iya baccin rana a hanya domin akwai hotel da yawa a hanya daga wannan garin da ke wannan aka za ka yi ka kwana a wannan garin sannan ka tafi ba dantan cewa a tafiya doguwa har wasu 'yan fashi ko kidnapper su iya kullo ba domin a kusa garuruwan su shi ne Quran Raya. Wato ana so a nuna ma cewa akwai aminci tsakanin duk inda zaka, duk tsawon garin da zaka je, saboda yadda garuruwan suka kewaye su, to kana da aminci cikakke. To shi ne Quran Raya rata, wa qaddarna fi hatta Allah ya ce muka takaita musu tafiya. Tafiya doguwa da Kano zuwa Lagos da zaka kwana, sai ga kayi da ba wahala. Shi ne wa qaddarna fiha as-sayra Allah yake firu fiya layaliya ku yi tafiya a cikin wayannan kwanakin layaliya dare wa ayyaman da kuma yi alimi da kuna cikin amin duk banda wancan fa yayin da mutum zai tafi da abin da yake bukatar ci da sha akwai ta hanya sannan kuma ana gaya ma kana da cikakken aminci ba abin da yake abubuwa biya yi zaman lafiya da abinci shi da Allah madaukakin sarki yake tunawa ƙurayshawa dangane da irin wato abubuwan da ya shafe yake ni lafi ƙurayshi ila fi ri'alatil shita'i was-sayf sai ce fa ya abudu rabb hadha al-bayt sai musu gori da abin da ya musu wato ni'ima ne sai ce allazi ad'amahum min ju'i wa amanahu min khawf shine wanda ya wato ya ciyar da su daga yunwa wa amanahu min khawf sannan ya amince da su gaban tsoro ana tuna musu li ila fi quraish tabiya quraishawa ila fi ri'alatil shita'i was-sayf tafiyar da suke yi lokacin sanyi da zafi in za su tafiya a wannan lokutan sai Allah yake tuno musu yanayin da suke ciki da sai Allah yake to ku bauta wa ubangijin wannan ɗakin da ya amintar da ku daga tsoro da yunwa wanda za su na cikin sa shi za a duniya ta nadi babu wani abu da wata gwamnati za ta iya tinkawo da shi irin abubuwa guda biyu ta ba da zaman lafiya kuma ta samar da abin duk gwamnatin da ta kasa samun wannan to babu yadda ba wanda zai iya mata umri ta faɗi wannan shi ne kaida in dai aka rasa tsaro da kuma abinci yake ba wa mutane wahala to shi ke na al'amari ya lalace kuma duk wata irin jam'iyya da za ta zo mai campaign za ta iya kada ku da wannan tsaro da abinci domin ko a jahiliya wayannan abubuwa biyu kullun ji suke fata kuma da shi Allah madaukakin sarki ya rika goran ta mu cewa na abincin da ku da abinci da kuma na kuma ba ku tsaro in kun tafiya a hanya ba da kai to wannan shine Allah yake shi rubiya la yaliya wa ayyaman amin da ba an gaya ba abinci a baya suna tafiya a hanya mutum zai tattara abu da daba duk gode shine da lambuka sai abin da kake so sannan kuma yanzu an gaya ba akwai aminci wa ayyam dare da yini kana cikin aminci shi rubiya la yaliya wa ayyaman amin sai Allah yake faqalu amma da yake bikili ne su wara ku ne sai yake ce rabbana ya ubangiji mu ba'id ko ba'id baina asfarina ba'id baina asfarina ba'id baina asfarina ya ubangiji mu kan nisanta mana tafiyar wai kusanta mun su guri da aka yi ba sa su cewa tafiyar kilomita ɗari ka ganta kamar ta kilomita goma wai ba sa su ai kun san daɗi yayi yawa sai mutum ya kwanta ya ce Allah ya ce ni wani lokacin za ga kukan daɗi ne wai da ake hasunan labarai a wannan marar da ake ciki wannan marar ake gaya mun wata tana cikin daula ga gida ga mota ga komai an mata amma ta rige ne wai sai har makaranta ya sa da wajen mutum ya tafi shi ne ai abokin mutum da yake gaya mun yake ka san abin da ake cewa in da ake yawa sai Allah ka je ni da irin wannan yace ko ba zai tafi da wani tsari da jingira ta zauna amma kuma a jawarance duk wani tattalin arzikin sa ya karbi motar sa ya ajiye wa ajiya kaka fita da ita sannan makaranta da take zuwa ba ruwansa saboda in ka ji kalmomin da take faɗa za ka shawo Allah ya ba shi da kansa yake faɗa cewa Allah ya rufa masa asiri kuma ita ma tana cikin daura da rubu addini ce wasu amma wallahi ta hau sama ta ne nace ka turo min ita ba ta labarin wanda ka ga yamin shekara ta goma sha ɗaya tana da wani ko sallama ba ta bai da ba sallama ku kan daɗi ne kawai abin da muke yawan gaya wa mata ji idan kina samun matsaloli kaɗan kaɗan a cikin gida ki ta ƙoƙarin yadda za a gyara amma kar ki ballo rigimar da ba za ki iya zuwa yanzu idan kin ce dole sai kin tafi gidan daga lokacin da yake tafi gida waya ga ya miki a gidan ku ba za a saba miki ba waya ga ne to ga gwara wannan saba wata cikin gidan ku ba mai lada wace ta gidan ki domin a san yanzu kallon ki ne za su rike miki rashin mutunci sai a rika zuwa raba ku fada da kallon abin da zai rika faruwa ke abin da zai muke faɗa duk lokacin da Allah ya ba ni'ima ko wace da muke ji Allah ya ba shi dama yana duk wani abu da yake na nafila yanzu wannan yau ta zo bai da hali iya irin square ne ake yi sai ka kwara duk wannan abubuwan da ba iya yanzu yi ma'udiri mana ballan da da kake cikin daular ɗari bisa ɗari amma akwai wanda yanzu ba a iya yi da yanzu ne ta san babu sai ta rigi ne ba za ta iya ba za ta yi da ba na gaya muku baiwa Allah da wato na san mutu domin abokin yayana ne lokacin da aka ba shi takarda aikin da yake yi aka kore shi ran da ya dawo ta yi ta baya ba ta kata ba za ta iya zama a yi ba da daular da ta saba rana ta ce wallahi ba za ta kwana da yana ya ce to kaga wannan shine butulci kakken butulci shi za muka gaya muku ba a ne ba a yaban mace sai ta tsallake teku shi ne ka'ida duk mulki kirkin matar ka guda ɗaya ne to ba ka da wani magana na farko sai ka sai ta tsallake kirkin da kana da kuɗi yanzu ka sanar ki babu sai ya kuɗi shi ne abu na farko na biyu aka fita aka bar mata yara ko kuma wato matar ɗaya matar ta mutu ta bai yara ta iya rike su kamar ƴaƴanta sannan na uku sai ka ƙaro aure ba wai bata damu ba ta rashin mutunci ba kun san damuwa da ba wanda yake son shirka misali yanzu a zaure lokutan da gaba ɗaya yanzu an raba su ai kai ma ka san ba za ka ji daɗi ba amma abin da ake nufi ba ta yi iya ba da ta da ƙura kowa ya sai rashin mutunce ba za ta zauna ba irin wannan muke ne ko mata tsallake wannan sirke ba an yanzu ba a gwada ta ba ai mata jaraba kuma ba a gama sanin cewa ce cewa sai kin tsallake wannan sirke to kaga wannan halin da ake ciki yanzu wasu kana kallo har yanzu wanda suke karɓar dubu sha biyar dubu sha shida sha takwas kuɗin su bai ƙaru ba amma komai ya tashi komai yanzu kawai abubuwa biyu sun ishe ka tashi hankali a rayuwa biyu kawai ajiye abinci a gefe da makarantar yara da lafiya iya wa'annan kawai zai sa ka dora hannu a ka Allah iya wa'annan biyu makarantar yara lafiya su kaɗai kawai Allah ya kawai abin da muke magana a kai shine wajibi ne Allah ya ma ya ma baiwa ko ya miki baiwa a gidan miji ya hakuri da wannan baiwa da Allah ya ko da gidan da ke ko ga yanzu to take ta samu irin zaki abin da ba a so kawai shine mutum ya zanto akwai yayi hukunta shi wannan azabi ne ke wannan azabi ne ke amma idan babu a karbi yanayin da yake wannan shine daidai yanayin yanayin da yazo to mata su rika karɓar irin wannan yanayin kai ma idan aka samu canji to a ga canjin a gida isa abin da muke yawan gaya wa maza ka rika nuna duk yadda kake da hali ka rika rika nuna wa iyalin yau ba akwai goruwa yau mun naka ne wa yau mun alayka musamman a wanda yanayi kullum ciwo komai kake akwai lokacin da zaka bari ya ƙara ƙari kawai sai ka bada kuɗi ka ce a ciwo a lokacin da zaka gane a gida ba mai ɗari takwas da hamsin nake biya ko ta gaya mana kwanan take take cewa wallahi malam ban san me gida na bari ku ka fara wani abin da mai in kwana nan da baya sai ta tare da hanyar mai mai gida da yi wani wani abu to kaga har yanzu wannan ai wata san me ake cewa to shi ta daga cikin fa'idodi kenan cewa wata ran kawai ka bata kudin dan kun san kuma akwai wajen da ba shi da yadda komai zuwa kayan miya shi ne komai shi ne ya to akwai lokacin da kawai zaka bari kace ta shi dan kana so kawai ta gane kima da darajar abin da ake shi ta gane kudin da yanzu aka baka da ta ba ku misali bawan Allah da ba ta ta kullun za ta ce kaza ran da aka dauko albashi ran da aka salari ala sai ba ta yi yamma yana sani ko me ka tambaya sai ki dauki a ciki komai kafin kirin ga wata ta kashe kudin duka sai ka tambaye shi kaza dai ki dauki a cikin sai ai babu yace to kin gani wannan kudin ji nake yi dawa har ya kai mu wani kudin ne su sai da ji da ambaki rabin wata da kadan kin kaje to wayannan fawaid din suna da fa'idodi da yawa da ya kamata maza su rika apply din su a cikin gidaje in ba haka ba wallahi wasu ba za a mafi haka ba za ka gama bayanin matsaloli yanzu kana nijiya da ce ba kala kuma ta san ba ka da shi ba wannan ɗabi'ar ba to saboda haka kaga ni'imar da yake ciki baiwa Allah ki gode wa Allah shi kuma Allah kaidar san ka gode zai kara ba shi kuma namiji ya ji tsoron Allah shi kenan kawai kowa ya ji tsoron Allah a mahallin da yake amma ana cikin yanayi ne ko sai ka bawa faqalu rabbana ba'id baina asfarina kajibu tilayi suna cewa ya ubangiji kanisan ta tafiyar mu wa zalamu anfusahum Allah yake suka zalunci kawo kawai waja'alnahu ahadi sai muka mai da su labari kawai domin sai da aka tarwatsa su gaba daya ka san bima ce ma a ce kuna hada guri daya yanzu sai da aka tarwatsa su kabila goma sha biyu dan daga cikin za aka samu auta da kadara suka yi madina domin wasu suka yi obar wasu suka yi yawan wasu suka yi kaza aka ta'azzi suka duk wannan kabilun gaba daya aka tarwatsa auta da kadara daga cikin kabila ta ba a ciki daga cikin su to kaga nan faja'allahu ba hadisa muka bai da su labari labari kuwa kala biyu ne ko dai zama mai kyau ko mara kyau ko mai kyau ko mara kyau wajibi ne wani mawaki yana cewa innama al-mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasana liman wa'a shi fa mutum labari ne bayan ya mutu to ka zama kyakkyawan labari ga wanda ya kiyaye kuma zai hikaito labarin da za a ci Allah sarki wani Allah ya san zai yaje masa da yaran da kaza ko kuma kife kaza alkhairan kaza a duniya inda illa take in ma da mutane kai kake dan Allah inda mutu kan wanda ya labari to idan ka mutu za a ce ya ce bakara ai labarin to kaga ai labari ne shine fa kuna hadisa da hakanan ka zama kyakkyawan labari liban wa ko duk wanda zai hike ka ya kiyaye zai bada labari amma wallahi akwai waɗanda da an fara yi na shirka da ya lahira ta yi bako ko ba faɗa lahira ta yi bako domin an san ba mutumin kirki ba ne ba ma baka ta alayhi musaba wa lam ko akwai wanda sun mutu Allah yake sama da ƙasa ba zai yi kuka sama da ƙasa akwai wanda ko sun mutu ba wai sama da ƙasa ba makaranka ma ba ta buƙatar ka dade akan ta mutanen gari ko mujamala suke za a je a wasu gaisuwa ne amma an san ba mutumin kirki ba sai da aka mujamala ana faɗa ƙarya kawai to saboda haka ka zama kyakkyawan labari liman wa wa mazzaqnahum Allah yake muka tarwata su muka kekke da su kullum mumazzaq muka aide da sai aidawa domin ga shi na fara ba ku misali wasu sun yi nan wasu sun yi nan wasu sun yi nan Allah ya ce inna fi zalika laayati kin wannan abubuwan da suka faru akan butilaye akwai ayoyi da kulli sabari da duk mai hakuri duk wanda zai hakuri akan matakan nan guda uku hakuri ya wuta abinda Allah ya wajabta da wanda ya haramta da musiba yayi akwai ta farko kamar da Ibn Abbas ya faɗa duk wanda zai hakuri ke kuri kuma mai gode wa Allah duk yanayin da zai je yanzu ana cikin yanayi a farko gode wa Allah alhamdulillah Allah mun gode ma godiya kuma ta matakai kala-kala domin fara akwai ashkuru akwai alhamdu ashkuru mun fadi matakanta farkon sura ita ma wa alhamdu kai ashkuru ba shine mutum da abu ya faru to yayi daga kansa wanda kuma ana bukatar dukkan guda uku zuciya da gabai da kuma aiki to shine Allah madaukakin sarki ya ga mana da kulli sabarin sako sai Allah yake ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين Allah madaukakin sarki yace wa laqad saddaka alaihim iblis zannahu hakika iblis ya gaskata musu ya tabbata akwai ruwayar wa laqad saddaka na wanda Allah ya ya ga yabiya wa laqad saddaka alaihim iblis zannahu hakika wato iblis ya tabbatar da zakan da yake yi ya gaskata zakan da yake yi wa mutane wala irin da su qala fa bima aghwaytani la ta'udanna lahum siradakan muttaqi thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin yake yawo ubangiji tunda ka halakar da ni wallahi ina zaune musu hanya ta hanyar kamaliliya thumma la'afiyan lahum sannan sai na zo musu min bayni aidihim ta gaba wa min qalbihim da bayansu wa an aymanihim da dama wa an shamalihim da hagu malamai suka ce me yasa bai ce wato wato daga sama ba dan gurin yace wa min jahati arjulihi har ta kasan su ya Allah yace wala tajidu aksarahum kayfi don bai je fakara sama ba kuma bai ta ba to yayi wannan rantsuwa sai yayi sannan kuma ya faɗa a suratul isra ara aitaka hadha alladhi karamta alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamati la ahlikanna dhurriyyatahu illa qalila ka duba wannan kalmar a isra cewa yayi wallahi kina tukkuke dhurriyyar tukkucewa ba tukkucewa shine ka kokulo abu daga kasa sai ya tukkuce dhurriyyar annabi adam yace banda kadan daga cikin shi za tambaya tsakanin annabi alaihi salatu wassalam da shi dan waye ku jama'a da gune ki me dalili la amla anna jahannama min al-jannati wan nati ajma'in sai ya fi gaba ɗaya shi wuta da wato sai ta ji kan bakin amma kun ga aljanna ai ba a ce ba za ta cika bakin ba shi sa anan abin da yasa na kawo wannan dan mu gane a majority kare zaman a duniya kenan ba dai a lahira abin da ake magana akan yawa in ana magana yawa to taron yuyuyu ba a bukatar ba taron tsotsiya ba idara ba kun ga da kyau ko eh kadan din da ce amfani su Allah yake so illa qalilan qalilan ma tazakkaru qalilan ma haka zaka gani kadan ake magana akan wanda za su ba annabi alaihi salatu wasallam kadan kadan kadan daga baya za a shiga aljanna da bayin Allah kuma wanda Allah zai halitta amma dai aljanna wuta za ta cike da aljanu da mutane da mutane aljanna kuwa za a samu gado ba kun ga gidajen kafirai da wanda ba su shiga aljanna ba ai duk gadon wa ɗan aljanna ba ya an fahimta da kyau ko yawwa to saboda haka wannan shi sannan kuma bayan nan Allah madaukakin sarki wato ya yadda zai cikawa iblis alƙawarin da ya ba domin ya roƙi alfarma gurin Allah madaukakin sarki annaba ne Allah madaukakin sarki yake zai ba cewa za a bashi tsawon lokaci za a bashi ana rayuwa doguwa kuma Allah ya hara masa gashi yanzu abin da yake kai duk wani da kanta ga kai ko kake gani ko kake kai idan Allah madaukakin sarki yake bace ba mu je suka bi wato abin da ke sadaka alaihim iblis wallahu akika iblis ya tabbatar muku da zakan da yake domin abin da yake yi zuwa da rantsuwa Allah ko shi kan da wani ko yana da tabbacin cewa sai ya halaka da mutane ya kai zuwa wallahi bai abin da zai tabbatar ba da haka ko ba Qur'ani inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftum wa to a cikin Allah madaukakin sarki yayi muku alƙawari na gaskiya amma sai kuka ta amma ne muku alƙawari amma dai kuka kuka saba alƙawarin Allah ya Allah ba ka cikin sarki yake ba ana bi mukrikikum wa ma antum bi mukrikikum yake to wato um ba ko kuma kafin nan abin da Allah ba cikin sarki yake ba abin da ya ba ya faru ba sai kiran ku ne in yi kawai kuma kuka amsa yake inni kafartu bima akratumuni kawai to da dai ku din da ku ci na ga ku ci abin da kuke tarayya da ni da ki kike hada Allah da ni da ki a ciki ba ruwa abun da bi anan shi ne shi dan zai zo ya ga ya mutu cewa iya abin da nayi muku a duniya kawai da awaki amma ba wanda ya rike Allah da gani ne da shi ne da ba ku ku san cewa yau har ke ku ba kuma ba za ku ce ne ba kowa ya ga ba za ta yi wani wani abu da ku zarge ku zargi kawo ku to shine wa ra'ayi ka daga ayyuka yuri su zanna wa fatabahu illa fariqan min al-mu'minin sai kalan daga cikin mu'mini to kaga rai da bala ibn Jawz yake wa yana da hannu sama da sai sai ba din ke nan yake da hannu wani shi mun fata kalan daga cikin wannan ibn kai ya kawo yadda shi dan yake idan ya zo yanzu matakin farko sai ya je ba ka alayi shirka idan ya gaba bai ci nan ba sai komo kan bid'a idan ga ya kaza sai koma kabira idan ga ya kaza da kai sai koma kabira idan ya ga abin ya ci yiwa sai koma aka abin da yake ran halal a nan da yawan na abu ta nan gurin wanda ya yi rikani ya ce a nan ya fi jin mutane ko kuma abin da yake fada'i da abin da yake mafi kyau da mai kyau idan ya san ya yi ya yi da kai to sai ya hada kai abu mafi kyau ya sa ka kai mai kyau wai nan ba ba zai maka ba da abin da yake za ka samu lada goma da abin da yake lada ɗari za a baka sai ya sa ka yi lada goma yanzu misali mutum ne yake da dukiya da yawa mai kuɗi ana cikin halin kuncin nan amma sai ya ɗan yanzu ya hana shi bawa mutane kuɗi zai ta cikin azumin litinin da alami kwarai kuwa an yi fiye da mutane ya fi azumin sa na litinin da alami Allah ko fahimta da kyau ko to haka yau ke zan yi shi kira ku ne da shi daban-daban kaga dai wannan babban misali kenan cewa kana da halin da zaka taimaka wa wani ya ci abu ka taimaka wa ya kaza amma sai hana ka sai sa kullun zai kai kila wa kin goma a masallaci amma kudin ke yana aljihu ba zai bayar ba ke dan kenan kaga dai duk wanda ya ganka yace ai wani ga kudi da tilawa amma ya hana kai abin da zaka samu lada da yawa aka yi wa wani dattijo dattijon kullun zai fito ya tawo masallaci amma bakanan saboda ya tsufa kuma idan sa yayi rauni har faduwa yake amma ta yake saboda haka rannan da tiji ya fito kawai sai ga wani dan karamin yaro ya rike hannunsa ya kai wa sallai don wuri ya je masallaci ya samu sallah ya dawo a dawowa ya dawo da jiji ta amma yaro ka kyauta na gode jiji a da tiji da kai saurin godiya ya tiji dan ne yace ai na zo na kai ka masallaci ne saboda na ga ladan da Allah yake baka nillin ka bai yace amma yau baka fada ba ba ka ladan faduwa ba shi da ne to ne sai ka dawo da kai ba ba eh yana jira ai kaga haka yau wanda shi ba wani mutum ke jiwa da tije wani yana jefan wata katanga yana kwance sai sauri ya dani shi ba Allah Allah ka tangar faduwa za ta bai jima da barin gurin ba katanga ta fadi sai zo ne magoja ya ce yace ai ni da ta danne gani kuma aka dai a tara yace abokin gogormaya ya tafi kuma kai jihada yace ni kuma ba na so ka tafiya ni kai shahada yanzu ai shi kenan ni kuma ban zama abin da nake so kun gani to haka ke kai sai ya biyo ta wannan gurin ba sai ya zo ga abu mafi kyau sai ya tare ka kai mai kyau in kai magana ya ce to kaza din da nake yi ai jima abu ne mai kyau to ga wanda ya bi sai ya hada kai shine wanda kansa daga alai mai guri su zanna wa bajaba u illa fariqan minal mu'minin sai ka dan daga cikin mu'mini shine wanda Allah ya faɗa yanzu Allah yake na'am وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حكيم الذي وما كان له عليهم من سلطان idan ba shi da wani iko akan su su zuwa bayan Allah madaukakin sarki ai kaga can ma a suratu da wuce ya illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai dai bayi ba wanda ka gadi ka ware banda su Allah ya saba cikin to ba wanda Allah ya zaba ba to shi kan yayi alƙawarin kowa sai ya wuce kansa to shi ne yake illa li na'lama man yu'minu bil akhirah wa ma kana lahu alayhim min sultan ba shi da wani iko akan su Allah bai bawo shi dan iko akan bayi ba illa li na'lama ai illa li najhara Allah ya yi haka ya bar shi dan domin ya bayyana man yu'minu bil akhirah waye imani da lahira domin kaidar Allah duk wanda yake shi Allah za ta dake shi ya gwada wani ma'usan lahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin wannan cikin nan Allah ya hasiban nasu an yikra ku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kafirin wannan sunnar Allah duk lokacin da kace kai na da ni sai ya gwada domin ba da baki ake faɗa ba sai an gani a aikace wannan shine kaida to shi da Allah ya ce illa lana alama man yu'minu bil akhirah ba sai sai mun bayyana wanda ya imani da lahira min man huwa min hadithan awari wanda yake shakka akan lahira kuma daban wanda ya imani da lahira da bai shakka akan da wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz ubangijinka hafizu mai kiyayewa ne ala kulli shay'in akan komai sai Allah ya ce ولدعوا الذين دعمتم من دون الله na'am لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير Allah ya ce kuli da allazina za'amtum min dunillah sai ne da su ku kirawo waɗanda kuke riyawa ko ma bayan Allah madaukakin sarki ku kirawo wanda kuke kira duk wanda ba Allah ba kuke kira cikin mala'iku da annabawa da aljanu ko ma waye ku kirawo sai Allah ya ce duk wanda kuke kira ba lan min kura min sala zarratin fis samawati wala fil ard ba su mallaki komai ba ba su da komai da ne kwaye zarra a cikin samai da ƙasai ba shi da wani abu na su Allah madaukakin sarki yake kun ji daya an kore musu mallaka yanzu na farko wa ma lahu fi imanin kir sannan ba shi da wani abu a cikin sama da kasa wanda yake da tarayya wanda za a ce misali ai a cikin gidan nan ni da kai aka raba mana kaza a wanda kake namu ni da kai ba tarayya ba kenan to babu za a ce ai sama ta daya ba ta Allah ba ce shi kadai ta ta shi da zuwa ne a dubbi wa akai yanzu Allah ba da kuɗi sarki yake wa ba da hukumar rahim sannan ba shi da mataimaki duk wani abu da yake a doron kasa sai hukun nan ne ko dai zamto naka kai ka siya da kuɗin ka ko kuma sai magama mu haɗa haɗaka kuka yi sharika ne kai da wani kuka siya ko kuma taimakon ka aka yi taimakon nan ko koda injini ne koda da ni ko wulu ni ka wulu kawai ba tare da yaji ba ballan da kuma ya baka subinci goma da ya ji buhu a musifa daya ko kaza kaga yi wanda ya taimaka ma ko duk da cewa na kai to a cikin wayannan guda uku wanne ne aka yi wa Allah babu a kama shi yayi a barka gaba daya babu kuma wanda ya taimaka ma wajen gina ta sannan kuma babu wanda suke haɗaka wajen ginawa idan me yasa za a yi mai shirka abin da yake shi ne ana kiro musu rububiyya ne kun yarda gaba ɗaya wayannan sama da ƙasa walayin da alka umman khalaqa samawati wal ardi la yaqulun la idan da bai tarayya da kowa ba me yasa kuke hada gidoni wata ran wani ne yake maka ba ko bai ce ka ba shi abin da zai ba buri motar nan da za a biya ba da kudi za ka biya ba ai na baka dubu kaza da shi zai yi ba buri to amma kaga wato idan ne za a hannunka a cikin ba shi da cewa ba wani ko shawara bai baka ba to gaba ɗaya wayan abubuwan babba ɗaya da aka yi wa Allah ba shawara ba taimako babu wato haɗaka to ne za a rike maka rambani kuma in yake abota maka kai ba za a abota maka ba to shi ne Allah yake wa malahu fi ma min shirki wa malahu minhu min bayyin daga cikin su ba shi da wani mataimaki da yake ne maka ba sai Allah yake ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العبد الكريم Allah madaukakin sarki yake wala ta shafa wala ta fa'u shafa'atu inda ba wani ceto ba zai taba yin amfani a gurin Allah ba ceto ba zai amfani gurin Allah ba gaba ɗaya illa liman azina la saboda haka sai wanda ubangiji yayi wa umarni shine sharadin kun ga kakan na farkon ayar ya kore shi ko babu shi irin ra'ayin su dan gobe kenan da suke ko hawari da wasu daga cikin wato mu'tazila wasu daga cikin mu'tazila to shine yace wa malahum fihi ma anam illa liman adina la hatta idza fuzi'a an qulubi har sai an cire tsoron da ke cikin zukatan su malaiku kenan qalu ma da qala rabbukum ki wasu malaiku su tambayi wasu daga junan su ce ne ubangijin ku yake qalu haqa sai su gaskiya ya bada wa huwa al-aliyyul kabir shine wanda yake madaukaki kuma babba ayar za ku ga kamar in an yi haka ne ba za ka fahimci sakon ba don maganganu aka kasa guda biyu na farko wala tanfa'u jama'atu indahu illa liman adina la ta iya cewa kun tsohu an gama magana sai to ba zai taba yin amfani ba illa liman adina la sai ga wanda ya ba da izini da wata aya mun bibiya cikin tauhid wata aya ce wanda suke kore ceto kamar kawai suke kafa hujja cewa ba ceto ko a kiyama malaiku ba za su ceto ba annabawa ba za su ba mutane ba za su ba wanda ke mana aya aya da ta kore ceto gaba daya akwai ta wanda in ka ji kawai sun tsaya kan abu suna fakewa ne da wani abu ai kun ga kamar cewa duk wanda ya sabo zai shiga wuce da waba suna da aya a misali da muka zo mun biya in ka fake da yau man ya Allah wa rasulahu wa yata'adda hu bil wujud ilahu naran khalidan biya wa lahu azabun buri wata aya ce kuma suka fake da ita cewa ba ce ku kwata kwata kun yi jiru ina da rabbu mutum kaga idan kada koyar su manzon nabi ya zo wa indahu illa bi idnihi a wannan annura za a fita amma da izinin Allah ba ita nake zuwa ya hayyu ya qayyum kun sa abinda wani malamin ne yake cewa istihbari idan ka haddace alqur'ani shi za ka ce kai dan baba abu ɗaya kasa yanzu ka fara hawa cikin farko domin ana buƙatar idan aka jawo na alal akal ko baka yi tafsirin da complete ba in aka iya isti aka kawo ba ma'anar abu ka iya istihbari ka hararo sannan kuma ka zo ka iya wato hararo ayar baya lokacin da aka ce wannan ayar kaza to za ka iya hararo ayar bayan ta akwai abubuwa da yawa da suka makala to akwai istihbari wata aya ce har yanzu kaga ayar ita ma cikin najmi wa kam min malakin fis samawati la tudni shafa'atuhum shay'an yani illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u to kaga wannan ita ma ta nuna za a yi ce kuma ta nuna mala'iku ma za su yi ce ba ita ba hasbunallahu wa ni'mal wakeel ina ganin alaran boyi sun ku goma gaba goma to ko ku taba mala musabbi ban ji ba wala tafahu shafa'atu kuma tafahu shafa'atu shafi'in wannan ai kaga ta nuna Allah ya ce wai ke dan masu ce to waje amfana da shi ba a ce zai amfana da wasu wasu ne wayannan da ake magana da su dan wasu su ne ake magana akan kuma tafahu shafa'atu shafi'in da su ake saboda haka ce dan ba a shaɗe in a ce akwai ba ce din ke kaga za a yi ba yi da ba to na sa littafi aji ne ne ta kawo yanzu waɗanda suke nuna ba wanda ba su nake so a kawo ba na sa littafi yanzu kafin mu tashi ayat da su wato kawari suke kafa wuta da ita wanda ita dama da ta zo ta magana a gaba ba kwata-kwata ai ba raka zaka yi babban Abdullahi ga mun zaka yi cewa wata aya ce to kuna so ku ce kawari ba su da hujja ke suna da ita amma farfafiya ce ba ta karbe ta ba suna da aya guda ɗaya da suka fake da ita cewa Allah ba da hujjin sarki ya ce kaza har su dan gungu da suka zo suka rika da'awa a kasar Hausa suna cewa babu tejo sun malam kuma da sauran suka yi musu rabi ai duk da irin wannan abubuwan suka faɗi cewa babu babu magana tejo kwata kwata a ranar alkiyama ba wani tejo annabawa ba za su yi ba mala'iku ba za su yi ba bayan Allah ba za su yi ba to mu kuma mun ji cewa za a yi illa liman ajina lahu Allah ya ce ba wanda ya yi tejo shi wanda ya yi wani na ba ku dama kafin mu tashi a kawo mana ayar hatta idza kun ga nan magana ce to ake yi akwai magana ce to tana nan amma zuwa ba ta na tare da jaji da eh tunda an ba da lokaci dan za ku browse ba magana da jaji to Allah madaukakin sarki yake to yanzu mun yadda za a yi ce to amma ce sai sai Allah ya ce wa ne ba wani ne zai mutu iska yanzu sai je ka shuka ya karanci sai ka rana ya ba alaikum salam na'am za ka faɗa ba kuma na wuce na eh gaskiya ba ran baka littafi eh kace ya ana ran ba littafi ya ji kullun la shafa'atu jami'a dai zai ka baki amma ran baka ran baka saboda haka kullun la shafa'atu jami'a matsalar shi ne zai rayu bari ai na riga na sauka amma zan baka injiniya ya gane ka zo gurin injiniya gobe ka karba kullun la shafa'atu jami'a wannan shi ne ayi suka ce ai gaba ɗaya ce to na Allah a da ka ce na Allah ne gaba ɗaya to na ka ne sai kuma ya bayar yace wani da wani ku je ku yi shi ne abin da ayi take magana illa bi man ajina lahu bai shi din yace za a yi abin da ake korewa shi ne dama yace wani zai buji iska dan wasu har wani da babban riga da aka ce wani zai zo da babban riga ta mutum dubu saba'in zai zo da su biya zuwa sa aljanna kaga wannan tatsuniya ce tatsuniya ce wannan an gaya ma ga wasu ba da suka ce ba za a ce kan gaba ɗaya ya gaya ma to Allah madaukakin sarki ya ce za a yi amma na Allah ne sai Allah ya nuna wani da wani ba kai ne kuma sannan aka nuna ka cewa je kai ke nan ba kai za ka ga dama ba sai an ce ce kiwa da kuma kaga ke ba wanda zai buci iska a doron kasa yanzu da zai ce ba ka je ka yi ya ka je ka aljanna in yi ba wanda ya yi da ya ke kiwa ya gaya ma shi kansa ya sha saboda haka shine illa liman azina lahu sai wanda Allah ya ba wa izini za a kalla annabawa da ba mun muna da nasi yake za su ci to a ta malaiku sai an nuna an ce malaika wane ne yake ci wannan da namu saboda haka ga ba magana cewa mutum yake ci ga tsiyarsa a ta kun ganin mun gaba da magana ci to akwai ci to a kidar ahlus sunna jama'a akwai ci to amma ba kowa ne zai waje an ba shi ne wannan akida ne hatta idza qudiya an qulubi sai Allah yake har sai an kauda cutar da tsoron da yake cikin zukatansu yanzu magana ake da malaiku lokacin da Allah yake zartar da wani al'amari zai ga wa malaiku wannan al'amarin to yayin da hakan ta faru gaba ɗaya sai su tuma idan Allah zai yi magana da irin yanayin da zai duk malaikun da suke wato halarce su sai su tuma shine Allah yake hatta idza fuji'a an qulubihim har sai an dawo musu da hankalinsu qalu ma za qala rabbukum sai wasu malaiku da ajinan sai tambayi jira wai ne ubangiji yake qalu haqa sai wannan malaiku su ba da amsa su ya faɗi gaskiya ne wa huwa al-alim domin ya fi karfin kowa al-kabir kuma shine wanda yake babba abin da zai fito ba da hadisin karara hadisin Abu Hurairah gashi na Imam Bukhari ya kawo cewa inna nabiyallahi qala idza qadannahu al-amra fi samai darabat al-mala'ikatu bi ajri ajriha qur'anan li qawli annabi alayhi salatu wassalam yake yake da Abu Huraira idan Allah ya nufin zartar da wani al'amari zai ga yawa mala'iku wannan al'amarin to gaba daya a cikin sammai mala'iku sai ka ajiye bukafukan su su sauke shi saboda an kanna kai ga maganar Allah da zai faɗa yanzu Allah zai gaya wa malaiku cewa wani zai samu dukiya wani zai mutu wani zai rayu wani zai kaza duka wani zai samu mulki wani za a kwaci da zarar za a biya musu zai sa ake bukabukan ka annahu tilfilatun ala safwan yayin da ka ajiye bukabukan nasu karar bukabukan nasu zai zauto wato yadda ka san karar wato sarka ne akan fa akan dutse ko kuma irin sawun din da za su ji yayin da Allah yake magana fa idza fujiya an qulubi yayin da aka dauke musu wannan tsoron da suke ciki bayan sun shiga rajani kali sai ce ma za qala rabbukum sai wasu malaiku suka mai juna su ne ubangiji su ya fara kali da bi qala al wanda aka tambaya sai ce gaskiya ya fara wa huwa al-aliyyul kabir shi ne madaukaki wanda yake babba kuma wa yasma'uha mustariqul jinn ko mustariqus sama wanda suke tatar magana sai su tato wata magana daga wannan maganar da aka gaya wa malaiku haka wato wa mutaliqu sam'i haka da ba'du fawqa ba'd Sufyan wanda yayi ruwayar hadisin yace wato wanda ke tato zancan Allah madaukakin sarki na aljanna da Allah ya faɗa a suratul jinni yace sai kan da yake hawa tashi kan sai eh haka da hannayensa hannunsa yasa ji a kaikaice shine wato wa safa sufyan bi yadihi fa arafaha wa baddada baina asabihi sai raba tsakanin kan yatsu cewa wai aljanuna hawa ɗaya kan ɗaya haka shine yake cewa fa yasma'ul kalima yayin da Allah yake gaya wa malaiku wannan kalmar su kuma aljanu da suke hawa ɗaya kan ɗaya domin kun san da suna ke da har sama ta hudu daga baya Allah madaukakin sarki ya hana su ta ko ta wata ɗaya da aljanu Allah ya ba su wannan dawar su suka fara hawa ɗaya kan ɗaya har sai ke ta sama ta ɗaya ta biyu ta uku har ta hudu to sai Allah ya hana su daga baya to shine aljanu hawa da suke ɗaya kan ɗaya haka dan sama ya taso kalmar cewa wani zai arziki wani zai mutu wani zai kaza kawai sai ya fasin din sa zuwa na biyu na uku ina annabi alaihi salatu wasallam yake sai su dauko wannan kalma hatta ya tsiya ala lisani sani da aure kai har su zo su jefa ta a cikin kullun boka ko matsaci shine wani da ya je gurin boka ya ja ce maka da sai ya rika mamaki domin lokacin da ya abun ba kowa da ta je gurin boka sai ya ga mata ta ce din da ta shafa man da ta shafa ko sabulu ke ya fara kuma ba wanda ya sani sai ya to abin da suke yi sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce faruqa ma adrakahu fiha wani lokacin sai a jeho wannan fiha ba sai taurari su zo wannan amon wutar da kuke gani a jefa muke tarwata su kafin su daukar ba wa rubama alqaha qabla an yudrika wannan lokacin kuma sun riga sun saki kalmar to amma tarwata na saman nan kuma suna da sauri kamar kiftawa ne wanda ya tura wannan to kalmar ta tafi kuma rusa na sama to shine annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa yakdibu ma'aha bi'ati kibba amma wannan abin da ya biyo sai ya takuɗa ta da ƙarya da rikici ƙarya ɗari haka yake bai fadi a nesa kari kala lana yau mu kaza wa kaza kaza wa kaza shi ne bai bai sadiku bi tilka bai sadaku bi tilka kalima sai kaza ana gaskata boka da wannan kalmar da yake faɗa saboda haka wannan shi wato abinda wato yake faruwa tsakanin aljanu da mutane sannan kuma ta iza ku biya an kulubihim shine ma'ana ayat cikakkiya cikakkiya cewa har sai mun yaye tsoron da ke cikin zukatan su yayin da ake musulmi wato sanar da su abin da zai faru da wanda suke ban kasa shine hatta idza fuji an qulubi qalu ma za qala rabbukum qalu haqqa ne ubangijin su yake yake jin su gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir shine wanda yake al-aliyyu madaukaki al-kabir kuma babba sai Allah yake na'am قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون لا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم Allah yake kul da ya mutu man yarzuqukum min as-samawati wal ardi wace azurta ku cikin samai da kasai tambaye su kulilla ne da su Allah ne wa inna lallai mu au iyyakum ko kuma ku la ala huda lallai wani yana kan shiriya au fi dalalin mubin ko kuma cikin kada mabayyani ala huda akan shiriya au fi ko kuma cikin dalalin mubin mata mabayyani ku duba kalmar nan kamar yadda wato wanda da cikin magabata ko mujahid ne yake cewa kalmar ka kalle da yadda annabi alaihi salam yadda Allah madaukakin sarki ya tsara ta annabi ya gaya miki kalli yadda yi kul man yarzuqukum min as-samawati wal ardi qul inna wa inna lallaimu sai annabi ya fara bayanin su a farko au iyyakum ko ku la ala hudan aw fi dalalin mubi kaga nan ma da aka zo wajen hudan aw fi dalalin mubi sai araba wa inna la ala hudan lalle mu muna kan shiriya wa antum fi dalalin mubi domin kaga da yazo nan annaba annabin shi ya faɗa a farko yake ko dai mu ko ku shine a farko da aka zo maganar raba ayyukan shi ba sai aka faɗi shiriya a farko da na aka faɗi ne bata a ƙarfi saboda haka kowa ya ɗauna sa abin nufi ai da ba ko an faɗa ko ba a faɗa ba na farkon su ne da na farkon sannan na biyu su ne da na biyu to amma saboda iya da awa ta annaba ne da Rasul sallam sai fito bai ce mu ne shi ne biyu ba ko ba ta su sai ce ko dai mu ko ku lalle wasu suna kan bata wasu kuma suna kan shirya wannan usulubi ne na da'awa sai zo ya ga wata ai ku ba ta su ne duk wuta za ku bai faɗa haka ba cewa ai ko dai mu ku ko ku lalle wasu suna kan bata wasu kuma suna kan wato a shirya shine la'alahu da aufi da lalil mubin yalla yake kun ni da su da su la su tsaro da amma ajramna ba za a tambaye ku dan gani da abin da muke gani ji ba eh wala nusalu amma ta bari sannan mu ba la su tsaro da ba za a tambaye ku akan ne gumba ba wala nusalu amma ta bari sannan mu ma ba za a tambaye ba kan aikin ku ba in ayoyi wa in kadabu ka fa kulli amali wa lakum amalukum ko antum bari'una mimma a'malu ana bari'u mimma ta'malun a cikin surati yunus ko kuma kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'budu wa la ana a'budun ma a'budu wa la antum a'buduna yake lakum dinukum wa diyati kaga duk wannan amsoci ne karkashin wannan ya Allah yake kun yajma'u bainana da ya mutu lalle Allah zai tattara tsakanin mu rabbuna ubangiji ne zai tattara mu ranar alkiyama ayyajma'u bainal khalaiqi fi ta'yin wahid Allah zai hada wato tsakankanin halittu a bigire guda daya thumma yasha'u bainal rajul ake sannan ya hukunci a tsakanin mu da gaskiya in ji Allah ba da wakil sarki wa yawma yaqumu as-sa'atu yawma idin yatafarraqun haka Allah ya faɗa a cikin suratul rum fa amma alladhina amanu wa 'amilu salihati fa hum fi rawdatin yukhbarun wa amma alladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adabi muhdarun haka Allah ya faɗa saboda haka wannan shine sai Allah ya ce wa huwal fatahu alim lalle Allah shine mai hukunci al alim kuma masani sai Allah ya ce kul aruni allazina la haqqun bihi shuraka sai da su kununa mu wanda kuke hada ni da shi a matsayin abokin tarayya wa kununa mu aruni allazina la haqqun bihi shuraka kununa mu wanda kuke hada ni da shi a matsayin abokin tarayya in Allah madaukakin sarki sai ya ce kalla ku bar wannan magana kuma kun san ba da abokin tarayya ban aje wato kalimatu zajir wa rabi'in ke ko kuma kalla ba haka bane ban ku bar wannan magana wallahu shine ubangiji madaukakin sarki al-aziz wanda yafi karfin kowa al-hakimu mai hikima da dora abu inda ya kamata awwal da muka fada dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya bi mu muna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa alkubun da wadda kuka Allah ka biya mana bukatun mu da alkhairi akwai wani da ke biyo ba da yake ta ba ma da shi ba da ba to kusan an ga mun yau cewa amma kun da biya a asibiti da shi ne an tsara da shi yana asibiti da ni kan yau kwana uku kwana uku ke mako yana asibiti da ni kan yana bukatar ya kuwa ta ga cikin asibiti da kuma bazan fara fi alƙasar shi ma yana tsaba da ne fara tsaba shi ma yana buƙatar kaji a cikin hanyoyi da yan uwa da ba su da lafiya alhaji muhammad da suke magana da ni aiki bidiyo na ga yau ya shigo muna roƙon Allah ba da kuɗin da shi ya lara masa lafiya mara marasa lafiya gida ya rabu da Allah da wanda lafiya ni da muke da lafiya Allah ya fara inda da lafiya waɗannan marasa lafiya da kuma da sabo ya umarni idan suna ya ke jawa ko kun da madaukar su ko kun kama daukaka Allah ka ba su lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce kawai mu ko sai Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kawai mu ko ubi wata abin da za mu ci abin Allah ka ciya mana Allah ka ba mu kawo fara mai amfani Allah ka ba mu kawo asiri da kuma yau اللهم آتنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك وجمعك يا رب العالمين muna fara da suna yin kyawawa da ko kuma madaukaka masu neman aiki da sana'a Allah ta taimake waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta kuma a gaba Allah ta ki galama su اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين